أب أسمائكم إلى الله حقيقة ما في سوي ورسونا ينكو أوجان الله عبد الله شيني عبد الله وعبد الرحمن يا عبد الرحمن رواه مسلم مسلم يا رويته أنا عبد الله بن عمر daga Abdullahi ɗan Umaru radiyallahu anhuma Allah ya ƙara yarda gare su قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا فدا إن أحب أسمائكم إلى الله Hakika mafi soyuwar sunayenku a wajen Allah. Abdullahi shine Abdullahi wa Abdurrahmani da Abdurrahmani rawahu muslimun muslimun ne ya rawaito an Abdullahi bin Umara daga Abdullahi dan Umaru radiyallahu anhuma Allah ya kala yarda gare su قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa inna habba asma'ikum ila Allah hakika mafi soyuwar sunayenku a wajen Allah Abdullahi shine Abdullahi wa Abdurrahmani da Abdurrahmani rawahu muslimun muslimun ne ya rawaito ana Abdullahi bin Umara daga Abdullahi dan Umaru radiyallahu anhuma Allah ya kare yarda gare su kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa تدعون يوم القيامة بأسمائكم cewa ku za a kira ku ranar alkiyama da sunayenku tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum cewa ko za a kira ku ranar alkiyama da sunayenku. Wa sama'i aba'ikum da sunayen iyayenku. Fa'atinu asma'akum. Fa'atinu asma'akum. فأحسنوا أسماءكم saboda haka ku kyautata sunayenku saboda haka ku kyautata sunayenku rawahu ahmadu rawahu ahmadu imamu ahmad ne ya rawaito imam ahmad ne ya rawaito wa abu dauda abu dauda da abu dauda abu dauda an abi darda'i alin jardai daga abi darda'i alin jardai radiyallahu anhu radiyallahu anhu Allah ya kare yarda gare shi Allah ya kare yarda a gare shi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama.
من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا فدا Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa.
تدعون يوم القيامة بأسمائكم Fir'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum.
za a kira ku ranar alƙiyama da sunayenku Ma'ajira Qur'anar al-qiyama da sunayenku.
wa asma'i aba'ikum Asma'i aba'ikum.
da sunayen iyayenku Sunayen iyayenku.
fatinu asma'akum Ma'ajiru asma'akum.
saboda haka ku kyauta da sunayenku Saboda ka ku kyautata sunayenku.
rawahu ahmadu Rawahu Ahmadu.
imamu ahmad ne ya rawaito Imam Ahmad ne ya rawaito.
wa abu dauda Wa Abu Dawud.
da abu dauda Abu Dawud.
an abi darda'i An Abi Darda'i.
daga abi darda'i Abi Darda'i.
radiyallahu anhu Radiyallahu anhu.
Allah ya kare yarda gare shi Allah ya bada yarda gare shi.
an aisha radiyallahu anha Aisha radiyallahu anha.
An karbo daga Aisha Allah ya kare yarda a gare ta.
An karbo daga Aisha, Allah ya bada yarda gare ta.
Kalat Qalat ta ce, Innan nabiya sallallahu alaihi wa sallama Hakika annabi sallallahu alaihi wa sallama kana yugayyiru al-ismal qabiha kana yugayyiru al-ismal qabiha ya kasance yana canja mummunan suna kana yugayyiru al-ismal qabiha ya kasance yana canja mummunan suna rawahu tirmidhi tirmidhi ne ya rawaito قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa تسموا بأسماء الأنبياء تسموا بأسماء الأنبياء تسموا بأسماء الأنبياء تسموا بأسماء الأنبياء تسموا بأسماء الأنبياء تسموا بأسماء الأنبياء وأنبت كاونا قد سونايا النباوة تسموا بأسماء الأنبياء ku ambaci kawunan ku da sunayen annabawa wa habbul asma'i ila Allahi amma mafi soyuwar sunaye a wajen Allah maɗaukakin sarki Abdullahi shine Abdullahi wa Abdurrahmani da Abdurrahmani rawahu Abu Dawuda Abu Dawuda ne ya rawaito ana bi wahabin daga bi wahabin aljushami danganansa kenan radiyallahu anhu Allah ya kare yarda gare shi da ke da ke ku je wajen hadiza ta zo aji ko kuma ku rike mata aji sai ma da ke da wace ce wace ce take iyawa da ke ku je sauran wasu kuma ku rike musu su zo aji قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا فدا إن أحب أسمائكم إلى الله Hakika mafi soyuwar sunayenku a wajen Allah. Abdullahi, Abdullahi, shine Abdullahi wa Abdurrahmani da Abdurrahmani. إن أحب أسمائكم إلى الله حقيقة ما في سويور سونا ينكو وجن الله إن أحب أسمائكم إلى الله Hakika mafi soyuwar sunayenku a wajen Allah. Abdullahi shine Abdullahi wa Abdurrahmani da Abdurrahmani ana Abdullahi bin Umara. daga Abdullahi dan Umaru radiyallahu anhuma Allah ya kare yarda gare su قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا فدا إن أحب أسمائكم إلى الله حقيقة ما في سوي ورسونا ينكو وجن الله عبد الله شيني عبد الله وعبد الرحمن دا عبد الرحمن رواه مسلم مسلم ne ya rawaito عن عبد الله بن عمر daga abdullahi dan umaru Abdullahi dan Umaru kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa تدعون يوم القيامة بأسمائكم
Fir'auna yawmal qiyamati bi'asma'ikum تدعون يوم القيامة بأسمائكم Fir'auna yawmal qiyamati bi'asma'ikum cewa ku za a kira ku ranar alkiyama da sunayenku cewa ku za a kira ku ranar alkiyama da sunayenku تدعون يوم القيامة بأسمائكم Fir'auna yawmal qiyamati bi'asma'ikum
cewa ku za a kira ku ranar alkiyama da sunayenku cewa ku za a kira ku ranar alkiyama da sunayenku wa asma'i aba'ikum masu maya bayanku da sunayen iyayenku da sunayen iyayenku fahasinu asma'akum ma'azinu asma'akum
فأحسنوا أسماءكم ma'azinu asma'akum saboda haka ku kyautata sunayenku saboda ba ku kyautata sunayenku tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum da auna yau malkiyama ta biya su ma'ayenku cewa ku za a kira ku ranar alkiyama da sunayenku cewa ku za a kira ku ranar alkiyama da sunayenku wa asma'i aba'ikum wasu maya bayanku da sunayen iyayenku sunayen iyayenku fa'atinu asma'akum ma'azinu asma'akum فأحسنوا أسماءكم ma'azinu asma'akum saboda ka ku kyautata sunayenku saboda ba ku kyautata sunayenku
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا فدا تدعون يوم القيامة بأسمائكم cewa ku za a kira ku ranar alkiyama da sunayenku wasu ma'i a fa'ikum da sunayen iyayenku fatinu asma'akum saboda ka ku kyautata sunayenku qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa inna habba asma'ikum ila Allah hakika mafi soyuwar sunayenku a wajen Allah Abdullahi shine Abdullahi wa Abdurrahmani da Abdurrahmani sawahu muslimun muslimun ne ya rawaito ana Abdullahi bin Umara daga Abdullahi dan Umaru radiyallahu anhuma Allah ya kare yarda a gare su قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa تدعون يوم القيامة بأسمائكم cewa ku za a kira ku ranar alkiyama da sunayenku wa sama'i aba'ikum da sunayen iyayenku fa ahsinu asma'akum saboda haka ku kyauta da sunayenku rawahu ahmadu imamu ahmad ne ya rawaito wa abu dauda da abu dauda ana abi dardai daga abi dardai radiyallahu anhu Allah ya kare yarda gare shi ana Aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha Allah ya kare yarda gare ta ana Aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha Allah ya kare yarda gare ta annan nabiyya qalat tace qalat tace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama haqiqa annabi sallallahu alaihi wa sallama كان يغير الإثم القبيح كان يغير الإثم القبيح كان يغير الإثم القبيح كان يغير الإثم القبيح كان يغير الإثم القبيح كان يغير الإثم القبيح يا كسن أنا تنجك ممونا سونا كان يغير الإثم القبيح ya kasance yana canja mummunan suna ana aisha ta radiyallahu anha an karbo daga aisha Allah ya kare yarda a gare ta qalat tace إن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الإثم القبيح كان يغير الإثم القبيح ya kasance yana canja mummunan suna rawawa turmuziyo turmuzi ne ya rawaito قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
Yeah.
asma'ikum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum cewa ku za a kira ku ranar alkiyama da sunayenku miya in in cewa din ta muku wahala hakika za a kira ku ranar alkiyama da sunayenku tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i aba'ikum fa'atinu asma'akum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i aba'ikum fa'atinu asma'akum aha ana aisha ta radiyallahu
Thank you.
kana son larabci ta uskutuna za ka ce ka gane ko uskut uskut yi shiru kai namiji kai kadai an gane ko in mace ce ita kadai uskuti ki yi shiru an gane yawa idan ainihin su biyu ne uskuta wannan ba bambancin namiji ko mace an gane in maza ne uskutu ku yi shiru an gane in mata ne uskutunna uskutna yawa uskutna ku yi shiru an gane za ka yi larabci mahallin khairu tana nan da shirye-shirye da yardar Allah amma dai yanzu waɗannan su ne suka fi muhimmanci ku kama waɗannan saƙonnin insha Allah za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ta bike mu kuna ji ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna habba asma'ikum ila Allah hakika mafi soyuwar sunayenku a wajen Allah madaukakin sarki Abdullahi wa Abdurrahman shine Abdullahi da kuma Abdurrahman babu sunan da Allah ya fi so irin sunan Abdullahi a ambaci bawa da suna Abdullahi shi yasa da Allah subhanahu wa ta'ala ya tashi ambatan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a wata munasaba babba a wata dangantaka mai matukar muhimmanci an gane ko bayan sunansa muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ya fi fito a cikin alkur'ani an gane ko makana muhammadin aba a hadin min rijalikum muhammadun rasulullah da sauran makamantan su ma muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi ar-rusul an gane to da yazo zai faɗi wata muhimmiyar magana wani muhimmin lamari wani muhimmin sako wanda zai ɗau hankalin duk wani mai hankali an gane ko shine yin isra'i da miraji da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya tashi ambatawa sai ya tsarkake kansa subhanallazi asra sai ce bi abdihi an gane ittifaki malaman duniya da lahira kaf an gane ko malaman duniya da lahira kaf sun hada kan cewa wannan abdihi din ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda yana son ya ji an ambaci wani da wannan sunan shi yasa ya ambaci wannan sunan ga annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana daga sunan da yake so shi ma a ambace shi da shi Abdullah ai kun gane saboda haka abdullahi babban suna ne yana da matakar girma yana da matakar muhimmanci sannan abdurrahman an gane ko abdurrahman shi ma babban suna ne mai girma daga nan to akwai hadisin da ya zo yana cewa a khairul asma'i mafificin sunaye gaba ɗaya ma'obida an gane ko ma'obida au ma'obida mafificin sunaye gaba ɗaya shine abin da aka danganta shi da bautar Allah abdullahi abdurrahman abdurra'uf abdulkarim da sauran dai abdu abdu amma da sharaɗin lallai a dangana da an gane da Allah ɗin kar kuma an dangana da Allah ɗin a cire abdi ɗin a rika fararrawan can ɗin kamar da wasu marasa ilimi wasu marasa karatu sukan yi za ga jana ta kai ra'ufu an gane duk da cewa ra'uf yana daga sunayen da na Allah ne amma ya arawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan wanda aka sa wa sunan ana nufin na annabin ne an gane to shikenan ayi ra'uf an gane bil mu'minina ra'ufun rahimun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in wannan kake nufi to shikenan amma fa yawa dai an fi fadar Abdurra'uf an gane ko to to to in dai an hakan to kar a cire abdulin rahmanu kaza yan wa yan wa mutanen kauye an akan irin wannan ko abdurrahman ne amma daga jana rahmanu an gane ko to ba daidai ba ne ba a yi ina fata an gane yawa lalle a dangana da abdullahi abdurrahman abdulkarim abdurra'uf su ne mafi suna na biyu au ma hummida shine wanda aka danganta shi da godiya kun gane aka danganta shi da godiya shine a ce muhammad ko mahmud ko ahmad da sauran makamantan sunaye na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barjat duk wanda ka dauko to a hada Muhammadul Habib Muhammadul Amin an gane ko da sauran makamantan su jet ainihin ana son waɗannan ainihin to Muhammadul Hashim din an gane an gane ko ba sai ka kara da Muhammadun Nur ba an gane to da haka yanayin ba a wasa da sunaye kun ji ko suna yana da muhimmanci yana da tasiri to da haka ka tabbatar ka sanya wa ɗanka suna mai kyau ka tabbatar ka sanya wa ɗanka suna mai kyau ka tabbatar ka yadda an sa wa yawa jikarka suna mai kyau ko jikanka suna mai kyau ina fata an gane kun ji wannan yau wato sai na gaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum ina jin na taɓa biya wasu daga cikin ku innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum ko kun tuno an taɓa na taɓa biya shi da wannan lafazin to ya zo da wannan din kuma ya zo da yadda kuka ga na rubuta yanzu abin da yasa ake wannan ɗaliban ma'arul khair an gane ko ɗaliban hadisi ne bayan qur'ani an gane to ba na son wani ya karanta wani hadisi wata rana ku ji cewa ko kuwa ba ku san wannan ba an gane gara ku ku karanta wani ya ce shi ko bai san wannan ba sai ku ce wani da ya akwai a kun gane ko sai ku ce mar akwai akwai nakan akwai wannan nakan amma kuma akwai wannan ma a kun ban je ne yawwa ke za ku ji karatun nan na na juma'a na biya shi da wata ruwaya tun muna can sannan da na zo nan na biya muku da wata ruwayar in kun ji wancan shine in kuka ji wannan ma shine har kun rike mun ko kowanne kuma za a iya karantawa ne yawwa to abin da nake so kenan ku rike yau za ku ji waɗannan sunayen waɗannan hadisan wasu lokuta za ku ji wani za ku ji kuma wani to littattafan hadisi yawa ne da an gane ko kuma irin na gaya muku babu komai irin abin nan ne yanzu ina zaune ina zaune an gane ko sai na sai na miki an ga sun ka za ka bada labarin za ka ce da ina zaune sai na tashi tsaye wani kuma in yi tashi bada labarin sai ce da ina zaune sai na miki tsaye wani zai ce da ina zaune sai na tsaya a tsaye me bambancin sai na miƙe tsaye sai na tashi tsaye sai na tsaya a tsaye me bambanci ha duk abu ɗaya ne ya bada ma'anar da ake nufi ina fata kun gane to irin wannan ne za ku rika jin hadisan wani lokacin a wanda na taɓa biyawa innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum hakika ku za a kira ku ranar kiyama da sunayenku wa asma'i aba'ikum da sunayen iyayenku fa ahsinu asma'akum saboda haka ku kyautata sunayenku ina fata an gane nan kuwa tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum shi wanda ya rawato haka ya karbo tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum cewa ku za a kira ku ranar kiyama da sunayenku wa asma'i aba'ikum da sunayen iyayenku fa asinu asma'akum saboda haka ku kira da sunayenku an gane ku haka za a kira ku ainihin Muhammadun Nur bin Muhammad an gane ko to Muhammadu Ashiru bin bin Ibrahim haka za a kirawo an ina fata an gane haka za a kira kowa da sunansa da sunan mahaifansa an gane ko za a kirawo Fadima Ibrahim an gane Khadija Ibrahim an gane ko Fadima Rabi'u Muhammad Rabi an gane ko an gane ko haka za a yi kowa za a kira shi da sunansa da sunan babansa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa asinu asma'akum ku yi kokari ku toka ta sunayenku an gane ko ko kaga yanzu a sa ma Ahmad a sa ma Mahmud a sa ma Muhammad al-Ashir ma'ana Muhammad al-Ashir fa wai a gidansu ne babansu saboda tsabar kaunarsa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ya ambaci ɗansa na farko Muhammadu al-Awwal ɗansa na biyu Muhammadu Sani ɗansa na uku Muhammadu Salis ɗansa na hudu Muhammadu Rabi ɗansa na biyar Muhammadu Al-Khamis ɗansa na shida Muhammadu Sadis ɗansa na bakwai Muhammadu Sabi ɗansa na takwas Muhammadu Sami ɗansa na tara Muhammadu Tafiya ɗansa na goma shine gashi Muhammadu Al-Ashir ko ko ba haka aka yi ba ke tambaya na kuna ji na to karkai wasa yanzu an ambace ka da irin wannan suna an ambace ki da Fadima an ambace ka da da da, da Muhammad an ambace ka da Mahmud kuma yanzu shikenan sai ka je saboda tsabar kanka da bal a canja ma suna a mai da kai Messi kuma ka rika san Messi haka na takama in ba ce maka Messi ba baka jin daɗi an ce Messi suna wannan bal ne ko haka ba daidai ba ne ya fi koyi ibula duniya kai bai fi muhammad salah ba da naji miliyan. Yanzu ba da shi ake zama abin da yake ba. zai zai za su musulunta to iyawa ta bata bi kowa ba ta iyawa kun gane ni ba kallon bal nake ba ba kuma sanka nake ba yau kwana bakwai aka bar labarin muhammad salah yau kwana bakwai aka bar labarin muhammad salah an ce dan bal ne mutumin misra kuma wanda ya bala'i iya bal haka ne ko da harshen kananci an ce yayi bala'i iya bal kuma a kulab kulab kulab yanzu babu kulab din da ainihin suke ji da dan bal din su irin Muhammad Salah kaga da dadi yana da dadi da dadi Muhammad Muhammad Muhammad Salah kuma Salah mun san Muhammad Salah Salah mai gyara fa kenan Salahuddin ne Muhammad Salahuddin ya iya bal yau ma zai wasa to saboda ga ainihin an ce da ya ci bal sai ya faɗi ya su da shukuri haka aka ce ko su duk shukuri kaga kaga da daɗi to duk da gaba ɗaya da duk za ku iya bandin ba ku je ku mai irin ta mamma salama sai in ce kowa ma ta hubar ba saboda haka kar a yi wasa da suna mai kyau kun ji ko suna kyakkyawa yana da muhimmanci kun ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za a kira ku da sunayen ku kuma da sunayen mahaifan dole kada mutum ya rika ɓoye sunan babansa an gane ko yawwa da inda nake muhammad nur muhammad an gane ko sunan mahaifi na muhammadul muhtar an gane ko muhammadul muhtar sai dai an fi an badar da muhammad din ina ba an gane saboda haka kar a yi wasa kuma kakana sunansa abdullah eh kaga duk sunayen da ake so eh ni kuma da suka tashi aka same ni sai aka sa man muhammad nur yawwa saboda haka kar ku yi wasa kun ji ko suna yana da muhimmanci shi yasa in muka tashi sa suna na ƴaƴanmu muke zakulo sunaye masu kyau mu sa ba ma sa sunan banza eh saboda kar ku yadda ka canza suna kar ki yadda ki canza suna kun ga wani go to wannan shine ba asinu asma'aku yanzu ƴan mata in an yi musu aure ko samari idan sun yi aure sun haifi yaya so suke yi a samo wani suna irin wani na- na na zamani wani irin suna ko na boko ko na larabawa ba daidai ba ne wai wai yasmin na yi yasmin an gane ya saboda haka don Allah ya isa ya isa don Allah a tabbatar da sunaye na kwarai kun ji ko yana da madagar muhimmanci wannan sunan yana tasiri a jikin mutum ne sunan yana tasiri a jikin mutum ya ambace ka da suna na kwarai sai ka rika yin aikin kwarai ya isa sai ka rika yin aikin kwarai kuna ji ko an rawaito su su larabawa lokacin zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya zo tare da su suna yawan sanya sunaye irin na shirme su suna sa suna irin jabal jabal jabal dutse kenan jabal kuna ji ko dutse wai su abin da suke sa in an sa yaro sunansa jabal ya fada ba daɗi a fada mar ba daɗi to da haka wai haka suke san wannan ɗan ya zama ko kuma a samar harbu harbu yaƙi yaƙi saboda duk wanda ya haɗu da shi to ba zai ji daɗi ba kun san yaƙi ba shi da daɗi saboda haka haka suke sa irin waɗannan sunayen to ba daidai ba ne ko a sanya wa yaro sunansa asad asad an gane ko asad zaki kenan irin wannan ne shekaru wajen talatin da suka wuce aka sanya wa wani shugaba daga shugabannin kasashen duniya saddam saddam kun gane saddam kuma mutane da yake ba ilimi ne da su ba da yawa ba su da karatu ba sa ganewa in suka ji abu kullum sai su dauka su ma a lokacin da Saddam yake yaki da kasashen duniya duk mutane sai suka sanya wa ƴaƴansu suna na Saddam kun san ma'anar Saddam la ilaha illallah Saddam kun gan shi nan Saddam Saddamun mai yawan rukurkuzawa mai yawan rurrutsewa mai yawan rurrutsewa mai yawan nikewa ya do Allah wannan ma'ana tana da daɗi haka ba daidai bane kuma da yawa aka aka a lokacin aka yi ta zayya wa yara wannan sunan saboda mutane ba su yi karatu ba kuma ba su damu su je wajen karatu ba ni a matsayina na limami kuna ji ko duk wanda ya zo duk wanda ya zo zan naɗa masa sunan ɗansa sai ya kawo min wani irin suna ba daidai ba to nakan ce ni ba zan naɗa wannan yaron wannan sunan ba sai ka canja zan tambaye shi me ma'ana wannan sunan ka san ma'ana wannan sunan ka san asalin wannan sunan in ya ce ya sani na ce to yanzu kai ka san ma'ana amma za ka samu ya ɗan kaga in bai sani ba sai in gaya masa ma'anar wannan suna gata ba ta da kyau ba ta da kyau saboda haka ni ina gaya maka karkasa wannan sunan in ka yarda a zaɓo maka wani suna kasa an gane ko in ya yarda in zaɓo mar sunaye in bashi ko na maza ko na mata an gane ko in bai yarda ba to sai in ce masa ka je wani malamin ya naɗa maka suna ni ba zan naɗa maka wannan suna dama da abin da ake yi dai in an naɗa zona a ɗan kawo ɗan goro a ɗan kawo ɗan marmarar tuwo a ɗan kawo ɗan yar shinkafa yar alawa a kawo yan naira hamsin ko naira ɗari an gane ko to in ga yi wasa in ka zo zan naɗa ma suna sai in haɗa ma da naira ɗari biyar ka je ka sa wa yaro an gane ko saboda haka ba na bukatar wannan din saboda haka in ka yadda a canja in baka yadda ba ba zan sa wannan sunan ba saboda haka ku tabbatar kun zaɓi suna na kwarai ku tabbatar kun bai wa mutane shawarar su zaɓi suna na kwarai saboda wannan karatun da kuka yi ina fata ku rike min karatun nan shine aka rawaito daga Aisha radiyallahu anha qalat tace inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hakika annabi sallallahu alaihi wasallam kana yugayyiru al-isma al-qabiha ya kasance yana canza suna mai muni in an sanya wa yaro suna mara kyau in an zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma mutum shi yana da suna wani mara kyau kafin ya shiga addinin musulunci to idan ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya musulunta annabi ya kan tambaye shi ya sunanka in ya faɗi sunan in ya je ya yi daidai shikenan in bai yi daidai ba annabi ya kan canja an gane wani ya zo ya ce ya sunanka ya ce sunansa jabal sunansa dutse annabi sallallahu alaihi wasallam yace bal ismuka sahal ismuka sahal kaga jabal ai dutse kwari ne da shi karfi ne da shi ko sai annabi ya canja wannan sunan yace sunanka sahal wato sauki sunanka sahal sauki ina fata kun gane yawa to haka ake bukata wani ya zo wani ya zo ya ce to wata ta zo annabi ya tambayeta ya sunanta ta ce sunanta afiya afiya an gane afiya kun gaji afiyatu afiyatu wato mai yawan sabo sunanta kenan afiyatu an gane ko haka yake haka yake afiyatu a to wannan kuma ka ganshi wanda ake sawa dan afiyatu ne alaga sama afiyatu an gane a wannan sunan afiya ga ta dan an gane afiya matar fir'auna wace ita musulma ce fir'auna kuma fir'auna ne kun gane asiya asiyatu matar fir'auna musulma ce za ta zama matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a aljanna an gane za ta zama matar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a aljanna asiyatu wannan shi ana sa shi amma ba za a sa asiyatu ina fata ku gane yau wazo da haka annabi yana canza irin waɗannan sunaya kun gane yauwa to shine hadisi na hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tasammau bi asma'il anbiya ko ambaci kawunan ku da sunayen annabawa an gane ko irin ibrahim irin isma'il irin yusuf irin musa irin isa irin nuh irin adam irin daw an gane shu'aib duka sa sunayen annabawa babu komai ina fata an gane eh duk babu laifi a ambaci yara da sunayen annabawa a ambaci da sunayen annabawa an gane mata kuwa a ambace su da sunayen mutanen kwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma manyan kwarai din irin Maryam a ambaci suna Maryam a ambaci suna Asiya Asiya a ambaci suna Nafisa a ambaci suna Aisha an gane ko Aisha Aisha to muhimmin suna ne karku yi wasa da shi an gane ko nan duk albarkar ta kuke ci an gane ko eh nan makarantar Aisha ce an gane ko makarantar makarantar Aisha ce makarantar Muhammad ce an gane makarantar Hajara ce makarantar Aisha ce an gane ko eh bata zo bata zo wata kuna an gane ko wannan makarantar ta muhammad ce ta hajara ce ta aisha sai ya kaku ya da aisha kun ji ko eh aisha babban suna ne mai girma matar manzon allah alaihi sallama matar manzon Allah sallallahu alaihi sallama kar ai wasa da ita annabi ya ce yana santa an gane ko shi yasa mu ma muke san Aisha Allah ya kare da ita an gane ko ina da mata Aisha ina da wata matar Aisha ina da ya Aisha ina da jika Aisha na ƙara yin wata 'yar ma na sa mata Aisha ina da ‘ya'ya Aisha guda biyu, ina da mata Aisha guda biyu, ina da jikoki zan kare wasu masha. Allah subhanahu wa ta'ala ya muku albarka ina ba ta ku rike karatun nan ta samu bi asma'il anbiya'i wa habbul asma'i ila Allah abdullahi wa abdurrahman ina ba ta ku gane Allah subhanahu wa ta'ala ya muku albarka Allah ya yi makarantar mu albarka na'am
akwai wani hadisi wanda aka amince shi ma kusan irin ne me yake cewa yadda ila
eh ga alamu annabu eh eh garabi eh shi wannan hadisin wanda aka sa wa sunan ko kuma wanda yake faɗa a'a mutum abin da aka fi so wane dan wani na an gane ko wane dan wani muhammad nur bin muhammad an gane ka ce ashir bin ibrahim an gane to sai aka yi wani sai aka sa sunansa da sunan babansa an gane wato ya san sunan babansa amma saboda ainihin babansa yana da kaskanci wataƙil na ƙasa an gane a cikin ɗan uwansa akwai wani maɗaukaki sai yake danganta sunansa da sunan wancan ɗin a matsayin babansa kuma ya san ba babansa ba shi ne manidda ila gairi abi wanda ya danganta kansa zuwa mutumin da ba babansa ba ne wa huwa ya alamu kuma shi yana sana cewa ana wa gairi abi shi ba babansa ba ne bal jannatu alaihi haram aga gane sunan matsayin ba to- to ba daidai bane duk wanda ya san da aka kashe makaranta an haɗa sunansa da sunan yayansa ne ko sunan wan babansa ko sunan kanin babansa ya canja ya haɗa sunansa da sunan babansa Allah subhanahu wata'ala a Qur'ani ma cewa ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah wato ku dangana su da iyayensu ya fi adalci a wajen Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane saboda haka kar wani kuskure ya rika danganta kansa da sunan wani ba mahaifinsa ba ba daidai bane shi yasa ko mata idan an yi muku aure a tare ko akwai wasu suna nan saboda sun je gidan wani hamshaki sun je gidan wani babba sun je gidan wani mai daraja an gane ko sai ta canja sunanta yanzu ta rika hadawa da sunan mijinta ba daidai ba ne babanki shine babanki tun da kake ba za ka taba jin an ce ka duba ka duba matsayin Aisha ka duba matsayin Annabi Muhammad sallallahu amma tun da kake ka taba jin an ce Aisha Muhammad sai dai a ce ma Aisha as-Siddiqiyya yar sayyidina Abubakar ce ba za ka da wajen an ce Aisha Muhammad ba sai dai a ce maka Aisha zaujin Nabi Muhammad Aisha matar annabi ai kun gane saboda ka ba a hada sunan wani da wani ko wata ta hada sunanta da sunan mijinta ba daidai bane ba daidai bane an gane ko yawa ki haɗa sunanki da sunan mahaifinki shine zaman lafiya in ko ba haka wato zaki faɗa cikin hadisi Allah ya tsare yawa me kake cewa kai aikin yaro suna na suna ya kamar na suna da yi mana ai lut sunan annabi ne babu laifin an sa lut sunan annabi ne an gane ko daidai yake da hudu daidai yake da nuhu shi wannan abin da kake kyama masu ai mutanensa abin da suke yi na neman maza shi ake cewa liwat liwat ina fata an gane liwat shine namiji ya nemi namiji haram ne amma lut sunan annabin ne kuma Allah ne ya ambace shi da wannan suna saboda haka Qur'ani ma ya ambace shi da wannan suna saboda haka ba wani abu ne ina fata an gane yawa Allah ya taimake mu rabbana na'am eh babu laifi babu laifi an tambaye ku saurara ku ji wani mutum ya zo wani a saurara mana ya haka ana muku a karatu a a ilimi mai zurfi in an zo bahasi na ilimi mai zurfi an gane sunan mala'iku malamai suka ce karahiya ne a sanyawa mutum kun gane karahiya an hanka shi karahiya ba ku gane karahiya ba ko wani karatu ne na usulu duk abin da ake a musulunci ko dai wannan abin ya zama haram ko ya zama halal ko ya zama makaro ko ya zama mandu an gane ko dai abu ya zama haram daidai da gidan halak ko ya zama makaro daidai da gidan mandu ko kuma ya zama mubah mubah mubah wato abu in aka ce abu haram an gane kat haram in aka aikata shi za a yi laifi halal in aka aikata shi za a samu lada in aka ƙiyin sama za a samu zunubi kun gane yau wace ku haram in an aikata shi a samu zunubi in aka bar shi a samu lada kun gane to wannan kamar ka ce ka ba shi maki ɗari bisa ɗari a cikin ba a so a yi shine haram nan kuma halak shi kuma ka ba shi ɗari bisa ɗari a wajen cewa a yi ina ba ta kun gane to makaro kanan haram shi kuma ka ba shi maki saba'in da biyar ko sittin da biyar an gane ko hamsin da biyar shine makaro wato ba a so a yi amma in an yi ba a rubuta zunubi an ban shani shine makaro shi kuwa mandu shine ake cewa sunna an gane ko in an yi a samu lada in ba a yi ba to babu zunubi in an yi a samu lada in ba yi ba babu zunubi shi ko mu ba shi wannan buɗaɗɗe kofa ko a yi ko kar a yi da ɗa an gane yanzu ka samu yadin ka kurin ka yanka kurin ka sa a matsayin riga mu ba ka samu yadi a yi aiki a damfara aiki ka sa mu ba ka gane ka samu doguwar riga ka sa mu ba ka samu shot ka sa mu ba ina fata an gane ka samu dan tashishiyar hula ka sa mu ba ka sa ta a tsakiya ka danna mu ba ka mai da ita baya mu ba ka turo ta 99 mu ba kun ban sani kun gane abin da ake samu ba a saurara kun gane abin da ake samu ba ka samu ainihin wato wake da shinkafa ka ci ka ƙoshi mu ba an ka samu wake da shinkafan ka zuba masa mai mu ba ka ƙara masa da man shanu mu ba ka samo abincinka da miya rawanin dogari ka ci mu ba an gane ka hada da naman kaji ka rika yin asuwaki kana hadawa mu ba ina wada an gane to ka samo tafasa da yanayin kuli-kuli ka hargitsa ka ci mu ba Ku- kun gane abin da nake nufi Ku- ku- kowa ya fahimta to shine sai wani mutum ya yi wannan karatun cewa a ambaci mutum da sunan mala'ika an ce makaruhi ne ya zo yake tambaya shehu ibrahim na kaula an gane irin yan jarida ne sun zo suna yi masa tambayoyi irin na urtawa irin tambayoyi waɗanda wai sai an kada kai an gane ko sai ya zo yake cewa shakal islam ana cewa ainihin a ambaci mutum da sunan mala'iku ainihin makruhi ne me shehi zaka ce mana kan wannan sai ya ce masa waye ga maka wannan sai ya ce a mazhabar imamu malik haka yake ya ce eh na sani a mazhabar imamu malik haka yake amma ka san cewa maliku shi ma sunan mala'ika ne Kun- kun gane abin da nake ko ka ko ka san cewa maliku sunan mala'ika ne shine khazinul janna mai gadin aljanna shine wannan sunan ne aka sanya wa shi imamu malik an gane ko sunan mala'ika shine a karatunsa a mazhabarsa yana cewa a sanya wa yaro sunan mala'ika makaruhi ne wannan dan jarida ya sani wa yake so ya yi wa shi ibrahim kamar irin kuɗin nan sai ya ya ga masa ya ce eh mun ji a ina karanta wannan yace a mazhabar malikiya imam malik yace to ko ka san imam malik shi ma sunan sa sunan malaika ne shike nan magana ta kare eh nan ta ki kula saboda haka ya halatta asa amma idan son samu ne a habbul asma'i ilallahi abdullah wa abdurrahman ina fata an gane M- matsayi na uku sunan annabawa Eh, sunan annabi muhammad matsayi na biyu matsayi na uku sunan annabawa matsayi na hudu sunan sahabbai matsayi na biyar sunan sauran malamai gaba daya ina fata kun gane karatu allahumma salli ala sayyidina muhammad ma sabaqana sallallahu alaihi wa sallam wal hadi ila siratil mustaqim wa ala حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين